jama'a assalamu alaikum muna gaishe ku da sannan zuwa kwanciyar jan nasarawa gidan rediyo na gaskiya wajen da ya muke magana kamar muna magana gaskiya saboda abubuwan da yake faruwa a cikin wannan Najeriya tsakanin hausa arewa da fulani a cikin wannan magana ana cikin wannan sojowa muna da wani dubban mu ke tare da mu da yana da magana abubuwa da yake a zuciyar shi ya ya muna saboda mu ya yi kamata mu san da gaskiya abubuwan da yake faruwa akwai mutane da suna da farin zuciya muna dame su to muna cikin jihar nasarawan rediyo muna magana kowa ya gane saboda haka uwana muna ba ku bayani ƙaraji a rediyo jan nasarawa wurin da za ku gane da yake faru a Najeriya a cikin ido na gaskiya na tare da shatima shatimu a ne kakin jama'a jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rahman rahim ni ne mala shatima shatima za a alaikum yanzu a cikin magana wannan radio can nasarawa cikin a muna da cewa Allah shi hawar mama ruwa don Allah akwai wani magana da muna tare da shi a cikin wannan kasa zuwa don huriya ya asalamu alaikum malam shashima a wani tambaya da muna sarki a cikin wannan sha'anin sarawa radio na gaskiya rashin hanyar jirgin kasa zuwa jamhuriya nigeria menene arzikin arzikin Najeriya a cikin wannan hanyar jirgi da Turkiyya saka shi ne tambaya na farko da muna da shi. jama'a salamu alaikum wata ko na gode da tambayar da kai masu na saba da amsa wannan tambayoyi a gidan hanyoyin wannan kuma a gidan rediyon da wanda na san cewar na ba da ku amsa a kan kuma daga laifaitawa kuma ina kan bakana cewa wannan gidan rediyon a wannan Allah da gafe da kama wannan gidan hannun jirgi da shugaban kasa Muhammadu Buhari ke kokarin ya ba da kwangila a gina ta haifar mana da wasu ana da ba ke yi shi wai da kasan nan wannan abin ya yi shi ne da niyyar kansa da abokanan wannan kwangila ne wanda ya san abin da zai tsina na mace karan kanshi amma ba a dandamai arewa ba balantana wani karan najeriya zalunci ne tsawawa wanda shi tun asaliyar shi an haifi buhari da zalunci an haifi buhari da rashin imani ta kalla saboda ta kalla yadda kasan yadda talauci ya dabe da ka duba yanda ba ku ba mu da kuɗi a baitul malam kasa amma wai saboda Allah ba ka san ba ka san cewa kasan nan muna fama da rashin magunguna muna fama da rashin makaranta muna fama da wayan abubuwa da yadda bai bai kasan nan da ke damun talakawai kasan nan amma duk wannan bai bane su ba duk yanda zai iya samu ya kai da kuɗin kasar da shi kawai ya ke wannan kwangila da ya je ya bayar kuɗi shi kwangil nan ne wallahi idan ka je ka sakar waje kuɗin kwangilin da ya bayar ya gina kirin hanyar jirgi hanyar jirgi da zai da zai mamaye kasa amma wani daga nan zuwa hanyar Nijar ta ka gina sai hanyar jirgin da yake ginawa hanyar da zai fitar da kuɗi ne kasa da zai fitar da kuɗin saboda idan ya fitar da wannan kuɗin ta banki za a za a mamaye ya san za a kama shi yayin da ya amfani da EFCC ya ta takura ma mutane rayuwa mulkin shi kawai ya sa gaba me ya sa na ce ma maƙe shi tunubu ɓarawo ne wanda kowa ya sani a cikin abubakar ɓarawo ne kowa ya sani muna kwamfa san kada ɓarawo ne kowa ya sani abokinka ɓarawo ne kuma ɓarawo ne kirkin da wani abin kiri shi ne ne sun fara makasar nan in na halayi wani gilan da ya bayar wallahi wani gilan da mulki na makasar nan ne mulki na makasar cewa sai hanyar da za a samu a idan an kusa da arzikin mu ko mara daga guba shi ne hanyar gidan jirgin nan da daga ɗan mara imanin nan ke mana saboda haka ta hannun kowa ne a ƙasar nan cewar wannan hanyar jirgin shi ne na mana komai iyaka na kenan malam abubakar abubuwan da kai maganin ya firna mu abu da yake faru a cikin yana dame ni yana dame ni yana dame ni har da na tambaya na ce wato wannan abu yana nufi cewa ba mu da mutanen da za su iya tashi su yi magana saboda abin da yake faruwa akwai wani tambayan da nake so in yi da ya sa ya mala ni mala
mala abubakar suna so ma wannan tambaya wa kake so ya tashi ma wa kake so na na rike tashi maka koko amsalan abubakar koko da atiku a ko tinubu ko wa kake so ya tashi maka in kuma a kan aka suka tashi ba in kun ba talaka talakan kasa in ce maka talaka wannan da ka kasan da suke tawaji a cikin gari wannan da ka kasan suke bace yana musu wannan mutanen da su ne za su yi ruwa da tsaki su tsaya kan kafin su cikin wato in ba a yi musu rabu canza ba wallahi in ba su fito ba ba abin da zai canza hatsari na sai kowa ya fito in na karanta na ba ni da ni karanta da ina da yanki amma in ban fito ba ba a sai ba ma hadudin da zai fito ya ce wai zai gyara kasar nan abin da ya sa na tarnin ba cikin ta cikin da mana abu makarfi ne ba abu sai da za a yi kasar nan da ta in ba ni da kai ba ta mun ya kuma mutanen da suke zamu ba da ya sa kaga ko da ina magana a gidan rediyo rai na sai na ba ci kana sai kamar sai ai saboda rashin malin da rashin tunani ne da mutanen shugabanninmu na kasar nan na shirya da suke da wallahi abu ne da jin da yi kuma kuwa kwariya ita ka kasa na san waje wallahi wallahi ya in aka ce maka akwai wata kusan aljan sahannama akwai wani sahannama a afirka a tura wani a wani tunan a da kasa yanka kusan sahannama da ake da a afirka yake kuma ba abin da ya sa muna fama da rashin rashin tunani abin da ya kalar shirka bebe munan shi ne rashin tunaninmu rashin shirin ya kamata idan ka kasa ka saboda ka yadda abubuwa ke yi ke amana ta ce aljanna ne wallahi ba wata aljanna a wani kun ba a wasan a kasar turai ba ruwa suna da wuta tana da ka ce ma ko kuna ka ku a ta da wannan Allah ya ba kana wallahi ko da haka amma kawai ka gaskiya kike wa juna da kaunan juna da kirkin kasa shi yasa yau suke jin daɗi amma haƙoƙi ne da suna kan mutanen abuja mutum ne matakan da zuwa kusan kasan wanda ake kiran visa in ba bala'i ba me zai sa wuya ce wai mu muke so kasan nasara mu muke so kasan kuma sun mun san cewa ba su kaunar mu sai mun san ai sai mun ce ya isa wallahi in wallahi in kiri zai sa wallahi sai mun bayar in mu kwaci kai in ba mu haka ba wallahi to abin da ya fi wannan sai addini kafin nan muna zaman da fili muke da kafin nan ba na iya sa ma talakawa sun tashi ba kuma ɗari ma rayuwar da yana neman wasu kafin su kafin nan mutu a ranar sun tashi sun tashi da su hana da wani.
mun gode mun gode malam a hikima ya kamata mutane su tashi su fito nufo a cikin wannan jihar na tsarawa rediyo na gaskiya saboda a cikin wannan rediyo za su gane gaskiya inda ya kamata akwai wani tambayar da ya kamata malam ah, shakima ah, ina so da kara ah, magana a cikin wannan abubuwan da yake faruwa me ya sa yan fulani sun dauka arewa kuma suna tafiya zuwa kudu don su malaki malaki na kasan ko ta idan da kaje daga gan za ce malaki na nasarawa gidan fulani malaki na kano gidan fulani malaki na katsina gidan fulani mai yasa sai yana faruwa ba wannan sai zan malaki a ce a cewa a shi don arewa ne kuma in dan arewa ya samu asiri ya shiga kamar malaki ko ta ina daga ga barai ta dai a cikin ba malakin za cire in ba cire shi ba a kashe shi me ya sa me yana faruwa malam wala kai magana
shi ne rashin sanin ya kamata wato ko an ce idan kai tafiya an ce matafi na ilimi ne ke tafiya yakan kwaso ilimi ni ka ce na na je wasu na je na wasu kasashe ballan ta nan bayan ne kuma ba sai kai wani tafiya ba ka kwaso ilimi kana zaune a kasan ka kana yanar gizo kana yanar gizo za ka ana ba mutum da za ka nema yanar gizo da ba za ka gani ba ina son baka ana misali ga wannan kasar kasan New Zealand. In ka ga New Zealand yau, suna da su suke bayar da madara a duniya ba wanda ya New Zealand fitar da madara. In ka je kasan nan Najeriya, duk madaran da muke sa na gwangwani, wallahi daga New Zealand ne yawancin madaran da muke sa. kaga in dai haka ne ba mu fi su ba kuma su ba wanda ya fi san cewar madara madaran da kankanin nan da muke sa daga shanu ake ake sanyo ta sanyo ta kaga ni san ba ba kun taba cin dan ne filan na dauka sanda ko kuma in ke ko su sama yana yawo a cikin gari ko kuma yana yawo a dawo a daji da shanu ba ba mu cin wannan suna da rubutun a suna da rubu in da suke da sanayen su gidan su kakudan su su su noma harawan harawan sanu in harawa iri iri da kansu za su idan suke yi za su yi ba haka kuma ya ce lafiya sannan kuma gwamnati na na tara musu gwamnati na tallafa musu wurin ba su kuɗin su yan tsira su so suna ta samu gona amma duk muna da ba ta da saka kuɗi da abin nan tsada ne abin nan ɗaya tuce ta kuɗi ba ta samu suna da yau ni ban kuɗa da a haka a kan kafai kafai saboda haka saboda mutanen da abu sun da suke samu wannan matsalolin da suke samu ina ɗora ma gwamnati sai ta ka samu ta abin da ba fulani ke ina gwamnati sun su bangaren da ya fi salama da
وعليكم السلام أندرس wallahi ina jin daɗin wannan ah, magana da muna suke yi a wannan rediyo jan nasarawa Ah, ni mana jin daɗin haɗu da ka malam tattima saboda gaskiya da ya mun daɗe cewa daga maganan ka ni ma ina na magana kan akwai nufi a- akwai abin da ya yi kamata mu yi mu ba mu yi ba amma yanzu maganin ya tashi kowa ya yi- ya kamata ya tashi saboda gaskiya ya riga ya- ya tashi a cikin wannan jan nasarawan rediyo na gaskiya muna kawo muku magana muna kawo muku bayani abin da yake faruwa kuma gaskiyan da mutane su yi kamata su gan- su sani saboda in baka san abin da yake faruwa da ka baka bara ka iya san cewa ga abin da zaka yi ko ga kaza kaza da zaka yi ka samu lafiya daga abin da yake faruwa da ka salamu alaikum muna gaisuwa muna tare da ku a muna tare da ku ku bi mu a layi za mu je mu sha ruwa mu dawo salamu alaikum
in kayi keke ite kayi keke in kayi babu ite kayi babu in kayi moto ite kayi moto in kayi gida ite kayi gida in kayi gida ite kayi gida mutum bai da gadon ga wallahi Allah amma ina dai da gadon yawa jama'a mun dawo da shan ruwa Ah, muna tare ah, da malam shitimo malam shitimo ka zaki jama'a Ah, muna kan tambaya akwai wani tambaya da yana dame zuciyan jama'a tambayar da ake tambaya a cikin jama'an arewa mutanen arewa sun tashi suna da tambaya cewa shin muna hausa dole ne mu dogara ga fulani dole ne mu- mu- mu- mu- mu karbe su dole ne komin da abun da zamu yi mu hada su da mu saboda abun da ya tashi da tambayar nan abubuwan da yake faruwa su bako ne mun kawo su a cikin gari mun ba su ruwa mun ba su abinci mun ba su wurin kwana amma abin da yake faruwa yanzu yana damuwa ya riga taso da bayan nan abin da ya take nan muna tambayin ka yanzu me ya sa dole ne mu mu dogara ga fulani malam shakima don Allah ka ba jama'a ah, magana a cikin wannan tambaya
da jama'a salamu alaikum a na gode da tambayan kamala abubakar a in ka ce min dole ne arewa su zauna da bas- da fulatani na ce maka eh saboda ɗin da addinin mu ya nuna mana kowane musulmi a duniya dan uwa ne amma in ka ce min dole ne a Najeriya kamar kudanci za ce maka a'a ba dole ba ne. saboda ba abin da ya haɗa mu da su ba addinin ba ce ba al'ada ba ne ba abin da ya hana mutum ba dole ba ne su su zauna da yan mutanen kudancin nan in kudanci suka ce ba su so suna da gaskiya in zo arewa mu karan kanmu duk abin da ya sa kan kan duk abin da nake faɗi ina daura ma gwamnati ki zai bi shi ne yau ka ga abin da ke faruwa wannan alhakin gwamnati ne su su kirkiro da wani su kuɗi a ce an an ware wani su kuɗi don ilmantar da makiyayi a ba su ilimi a koya musu yadda ake ba yanzu an muna mun gargaɗi ido ya ware ba dole ba ne sai an ta yawo daji da daji da daji ana kiwo kamar yadda na ja maka ɗazu na ce rumbi ake yi yanzu ba ba wannan ba wannan wannan yawo yawo da ta na yayi ba dole sai ka yaro da tana yi ba wannan gidan ka sa ka reni tana yin ka ko guda na wani ko kuke bukata gwamnati na da fili gwamnati na da kuɗin muna da ministry of agriculture ministoci da ke kula da noma a hausance zan tuno ma a abin da ake kira noma muna da ministoci su za su suna da kuɗi a kasafin kuɗin da gwamnati ya ware musu babban kuɗi kuwa wanda ya an kiya su kuɗin da aka ware ma arewa aka aka ware ma kasar wallahi kashi 80 arewa aka kawo su saboda haka ina ganin ne sun koma a hannun gwamnati gwamnati ya kamata su duka ilmantar da su a ina ilmantar da su na tabbatar za su ami za su za su za su ba da kai za su ba da kai su ga cewa komai ya tafi daidai ba in dai cewa in dai har sana na hayayyafa ka dole su ba da kai komai sai duk kudin da aka ba su sai sun yi da ciki sai sun yi da ciki sai sun zarta kwanan da za a ware gwamnati zai ware don a ba makiyayi sai don a ba manoma sai sun yi da ciki wani su su ɗauka su kai maka su je su maka wani su zo su aure wani su kuma su gina gidaje wani su je motoci duk abin da mata nan suke zuba kuɗin nan sai sa da tambaya kana ce ba ba wani abin da za a yi duk ne in dai zama da da fulatani da a arewa dole ne na ce ma dole ne in kuma zama da su a kudancin ne ba dole ba ne ina ba sannan amsa tambayoyinka
na gore na gore na gore na gore yawa malam hikima akwai wani tambaya ina so in yi a cikin magana inda ka taso da shi tambayar da nake yi yanzu me ya sa arewa ba ta dogara da noma da Allah ya ba ya ba su ba in ka gane mu arewa Allah ya ba mu karfin ya ba mu komi da komi joro riri masara rogo su abubuwan an san mu da noma amma yau kana gan su waɗansu suna shiga a cikin aiki gwamnati suna yi wannan abun suna yi wannan waɗansu suna bin fulani su je a je farauta a je wannan a je a je a je a nima wurin abubuwa an bar noman me ya sa mu arewa ba mu a dogara da noman yau malam da kima walla ya yi magana tsakanin wannan tambaya
ta jama'a salamu alaikum wato ko malam abubakar ai cikin titi aka ce shafin hannu tafin hannun ku ba da ko makaho yana ganin ta tafin hannunsa ma'ana abin da ya sa nema wannan karin magana shi ne ya muna ganin kiri-kiri cewa abin da ya sa ka ga abubuwa bai tafiya yau wai aka samu matasa ba su damu da noma ba matasa ba su damu da da kansu kuma yanzu kai kowane matashi ma yanzu yana ganin in ba ya aikata ba ba zai ci gaba ba saboda ne saboda ba shi fida musu rayuwa yadda ya kamata ba yau matasan yau ba abin da suka sa a ido in ban da sana'a sai wayan abubuwa da ba zai taimake mu ba a matsayin mu matsayin mu yan arewa ba wani dan arewa da bai san cewar gadan da arewa suka gada shine noma noma shine abin da aka kama duk duniya yau abin da ya sa muka bar kuma abu ya biya ta bai ya lalace yau shi ne kowa ya sa ma gwamnati ido kowa ya sa ma kudin mai ido in na ce kudin mai kudin man fetur kowa yanzu ya samu kudin man fetur ido yanzu kowa na so ya zama dan siyasa sai ka ga wani koma ba wani dan ilimi da dan kanki yana neman daga kansa ne yana neman ciyaman ciyaman da yana neman yana neman majalisa daga majalisa yana neman shugaban kasa da wani dan da ido shi ya sa yau kaga kasan ya zama bari ba mu da sahihan sahihan jarumai jarumai a shugabanni wanda za su fito su nuna mana ainihin yadda za mu yi wanda za su koya mana abin da suka koyi suka koyo a makaranta ko yan yan Allah ka bani na iya ne saboda haka shi yasa ka ga yau matasa ba su rungumi noma ba yau idan an ba babban an ka ba wani wani gwamna ko kuma wani abin nan minista kuɗi wanda zai amfani jama'a na na faɗa kuma na mini Isra'ila sun san tsarin minista ba cewa idan an ba su ministoci kuɗin nan sai ka sun karwatar da kuɗin nan ga san zai ce hannun talakawa ba na mantawa kuwa shekara biyu shekaru da ya tsiri gwamnati ta tsari sai kuma wani guri na buga guri ta aiki sun a dubu dubu dubu miliyan miliyan miliyan duk an turo su arewa ne duk sai da wa maimakon a ba talakawa su je su nema suka sayar duk wannan abincin hanci da rasawa ce ta yau kasa ya dabaibaye yanzu matasan in ka je abuja kan da Allah abin da za ga matasa na zube ana wanke ke mota wani suna tune ka wani suna yan gwangu ba duk ga sunan dai ba za ka samu wani ɗan talaka kamilin za ka ganta ƙauye mun ka je ƙauye yanzu abin la ilaha ne matasa kowa yana abuja kowa na so ya zama shugaban ƙasa mun san ilimin da zai da shi amma sai ke so zama shugaban ƙasa sai sa yau ka gani a tarihin mu ya biyu yawo banki ba mu da tarihi kuma ba mu da ainihin abin da za mu taka yau yau arewa ya zama abin ban dariya ga duniya yau babban fulana hawa mai yanzu daga nan gaba ma mun kama tasa ba fulana ta ni ne kawai har yanzu shi ya ke wannan abin da ya gada ne ya ce wannan ne na suka gada wannan noma wannan a ta kiwo kai jama'a za su ce wannan kiwon da yake har yau an san ba ta ji ba rabu da wayannan ba dan wayan da suke da su kamar Shangari da Buhari da sauran su da suke da kashi liman su sun sun sa kai da wannan sannan kun je irin da ke da amma mu Hausawa sun mun Hausawa mu ainihin arewa wanda aka samu da ne kuma duk mun bar roman mu shi yasa ka gani kasan yanzu arewa yanzu ya zama kanmu ya rabu kanmu ba haɗe shi ba in ka zo kaduna yanzu ka zo inda ake inda ake taro a gidan gidan arewa wato ACCF arewa community forum in ka zo kan ya tafi dubu ɗaya zurka kowa na da ra'ayi sama ba haɗe ki ba kamar kudancin dole ka tsibirin a fuskanta abin da muke fuskanta matasa sun fara kansu da kai yanke yanke ya rufe gangan jiki kuma ya ta fama kenan a gani kai ya rufe saboda matasan ne rubu saboda amma ba su bin hanyar gaskiya sun riga sun sun kashe hanya sai da matasa su masu bace hanya sai sa yau ka ji kasan ya zama bare kudancin nan makarantar su wallahi sun fi mu kai in ka je kudancin nan amma ka ga yadda mutanen mu ke garan ba ba aikin yi sai sa yau ka ga abubuwa jirgi da ta barbare wanda ya karinsa kuma sai Allah. Salamu alaikum.
jama'a kuna jin muryan gaskiya daga babban mutum da yana cikin wannan radio jan nasarwa a malar shakima maganar gaskiya da ba kowa a cikin duniya nan da su cewa wannan abun da yake faruwa
wannan abin da yake ce daga wannan rediyo jan na tsarawa da ba ku gani ba ba ku gane ba in ba ku gane ko ba ku gani to ga shi malam shi ma a cikin wannan rediyo jan na tsarawa yana ba da gaskiya to abin da ya kamata jama'a an cewa ku je ku gane ku fara dubawa wannan abun malam shakima yana yana wannan abun shakima yana gudumawa a cikin wannan rediyo ta nasarawa gaskiya ne ko karya ne saboda muna ba ku magana inda sun kun fita da shi da ku san cewa maganar na gaskiya ne malam shakima kafin mu je mu sha ruwa don Allah akwai wani magana da yana ya taru to da safe nan da na fita ina ji ruwan na sassafe na ji mutane wani malami kuma wani yana magana saboda abin da ke faruwa a cikin apc wai apc ta ba da hukuma wajen faduwa a nigeria da apc cewa apc su ne suna da samuwar sun zo da samuwar da yake faruwa a cikin wannan nigeria to malam shakima me ka kana da shi sai dai maganar ka a cikin wannan magana ya taso kafin mu je mu sha ruwa jama'a salamu alaikum wata kwan in ka duba shi ne a kariyarsa ba alheri ba ne don mutanen da ke ciki barayi ne zan da aka tara sai sa da shi muka san cewar wannan fati ba fatin alheri ba ne to rashin kai tunani ne sa ya sa mutanen mu suka fi kodayin duniya ta tsakanin wannan tarko aka yaudare su da kuɗi suka jefa makansu suka jefa makansu bala'i abin al'adadin da muke a cikin ciki yau wani bala'in da yake daidai bai taɓa da yau apc suka jefa mu me yasa an shigo kasar apc sun shigo su karɓi mulkin nan daga pdp saboda aniyar su ya zo ya wuce duk su aikata aniyar su musguna ma wanda za su musguna ma wa su ci mutuncin wanda za su mutunci a kasa wanda za a kasa wani da wani fara ya fata ki APC ba su zo da wani niyan kirki ba kuma sun rantsa ba wani ko akwai ko kusan ko ɗaya ƙasar Najeriya sai ya san APC ya hau saboda ainihin kafo shi ne saboda Allah malam malam malam Abubakar ai kana da lera a gida ko har akwai lera da ke tsawa gyazabin kwar gidanka ko babu akwai to in ka fita bauchi a abincin abincin ya faɗi sai razin same koko kwarai da gaskiya in kuma ba abincin nan ai dole kowa bera ya samu bera to aniyar buhari da da da da da da majiyinsa buhari da majiyinsa a aniyar su suka zo suka aikata to ya kai lokacin da mun talakawa ya mu ce ya yi sa da kura'an mu za mu yi in kuma za su sa mana wanda ka san san nan an san su da zamba a cikin aminci an san su da keta da rashin tsoron Allah in kuma suka ce za su sa mana wanda ba mu so wallahi sai an nika re jini birkin jini boko haram wannan yaro ne sai mun ma mun tsaya kan sababu bar kasar kai kasar nan ma ya da arima kawai me nake faɗa ne don ba abin da zamu ko an mun ko ma wani ma mun sa ba abin da zai faru ni yanzu ina kan bakana ma in kasan nan zai dare ko yan arewa mu rike kanmu mu dawo da al'adar mu sai addinin mu yanda Allah ya yi sa ni ni ni tunani na kenan da kuma abin da nake so kuma yanzu zai faru kenan sai sa nake tsaya kan bakana kan cewa arewa ku tare da ku tare ku dinga sauraro kowane munafikin da ya je Abuja duk wanda ke a ma'aikacin gwamnati wallahi a zalimi ne saboda ne na ce ma haka ba ba wanda zai buga kirki ya ce zai mutu in ba ka kirki ba da gaskiya ba ko di dan rediyo ne wallahi abin da aka ce musu sana ka sana inda ne ko idan jarida abin da aka ce musu sana ka sana to gwamnatin da suke hau abin da aka ce musu sana ka sana in sun kawo da abin da gwamnati ta ce su faɗa saboda haka ba a fata na san sai ka mana wannan zaman lafiya in ɗin na mu nemi kanmu ina fatan na amsa tambayanka mun gode malam shatima za mu je mu sha ruwa za mu dawo a cikin dawowar namu zan mu fara magana saboda APC na kawo muna damuwan da yake ke kawo a cikin wannan jihar Najeriya. In kun gane wa ku gane cewa a cikin magana wannan APC da ya taso da guduma wanda ya fara da Najeriya yau. Zan ku gane cewa abu Malam Shatima yana fada a cikin wannan rediyo jan nasarawa gaskiya ne. in kun gane abin da yake faruwa zagogon yan fulani sun taso suna kiwo daga kiwo suna kashe mutane to abubuwan nan da yake faruwa apc wanda sun kira cewa sunamu ne su danwanmu ne president danwanmu ne babanmu ne sai baba sai baba sai baba to wannan abubuwan da yake faruwa babanmu ko president namu ko uban namu bai taso ba ya yi magana abin da yake faruwa ya ce wannan kaza kazan da yake faruwa wannan haram ne ba ku taba gan shi cewa ya yi magana don Allah ku zo na tare da mu za mu dawo mun gama sha harwa salamu alaikum jama'a yawwa assalamu alaikum ma mun dawo daga sharowa muna tabbata cewa kuna tare da mu a cikin wannan rediyo na gaskiya a jan nasarawa kuma muna tare da abokinmu dan wannan mu malam shatima malam shatima ko Allah
jama'a assalamu alaikum
yawa jama'a muna a cikin wannan magana da malam shikima ya taso da shi saboda zan ce ma wallahi uban magana ne malam shikima a ƙarshen maganan da ka ya an sam da kayi kafin mu koma sharuwa akwai magana da ya yi kamata ina so ka ka kama jama'a ka kawo magana mu gan abubuwan da ya yi kamata saboda abun da yake faruwa abun da yake yake haro yake faruwa a cikin wannan jihar Najeriya da ka gan cewa mu ba mu a tare ba fulanin suna kakashe mu mu arewa mu ba ma ji daɗi ba ma jin daɗi to abun da yake faruwa yanzu in kana ga inyamure inyamure muna tare da muna komi da komi muna amfani muna gan juwa muna rungume juna a cikin zamani da muke a ciki Najeriya. To yanzu zaka gani cewa in ka gan yamare in kana gan shi zai ce wallahi wannan suna su ne suna kakashe mu. To abin da su ke yi yanzu Fulani sun riga sun kawo musulunci sun kawo abun da yanzu su fasan inda sun yi magana saboda haka malam shafi ima ina so ka tabarta ka yi magana sosai kamar abin da mu za mu tashi mu ce wannan abun wannan abun da mu bari mu zo ma kamar daya kowa ya je gidan shi kowa da an sa sunan babansa ina so ka tabbarta ina so ka yi magana saboda wannan abun da yake faruwa a Najeriya. Mana kuma.
Wata kone, a yasan muranka abin da ya sa ka ga suna tsaya kan baka na sai ka ce wata hannun sai an dare kuma yana kan darewa kuma. Zasan mu abin da ya sa yau suna cikin karanta ba babba kashi ne ba a wayar yadda ma mutane talakawan mu kai talakawan suna duhu a san abin da yake faruwa a ƙasar nan ba yau ka duba ta halin da ƙasar nan yake a ciki muna shekara hamsin da wani abu najeriya na hamsin da wani su kai mun samu yanci jama'a da farki ne mun samu ta yanci kasan nan allah da ri tara a cikin allah da ri tara da sassan muka samu amma yau muna dubu biyu da goma sha bakwai goma sha takwas kai amma me ya faru ba abin da muka tsina na ba kasan nan bai tsina na ba komai ba mun san kasashen da suka samu yancin kansu kafin abin ma zai mun samu aikin kanmu kafin su kasan nan kasashen nan duk ci gaba saboda kan kuma da kan cikin ka na je for you ba kasan nan yau ya tare in kai kuka abuja wallahi za ka san kasan nan yana kafa ta kuwa kowa da suna kwace kuka bai salmanin su ba yana gyara yana gyara gobe amma shi da kai muna zaune mun mun suna abu abuja ba su yi ko a ci abu a cikin sai abin da so ba mu matasan arewa ya uwana kama mu yadda ya ke mana ba ba sai ita ya dawo kan su fara da abe da abe ba mu ta ki ta mu su mu ta ki mu ta a ta ki a gogon nan mu ta ki ta ko wani ya tsara da mu kana shi mu mu fara mu kuma mu mu al'adam ta ki sun sun sun amfani da sabon da bai bayyana tunani ya sa masa mutane kuma tunani kamar ɗan adam saboda ta ni shawara da suke bayar kuma ta so ce haka su ce matasan arewa wallahi su tashi duk wanda da yake muku waya ko zaman lafiya a ƙasar nan sai ke da tsoron Allah su ce ne kuma mun ce za mu wani kusan mun saurari matasan mun saurari mun makare kan nan to wallahi sai mun yaba ma ya da ake ina faɗa ina ne da salamu
alaikum alin hikima wato a cikin bayaninka yana tabbata cewa a nigeria an raba tambara cikin magananka ina zo ina gane cewa a cikin raba wani nigeria abin da ya sa kenan malam buhari ya dauki aikin jirgin kasa ya koma da shi a wannan a cikin daura yanzu yanzu a cikin daura me jirgin kasa kamuna a cikin wannan Nigeria cikin daura daura in ka shiga cikin daura ba ko ba wuta ba kuma noman komai da komai ya dace to wato cikin nufinka a cikin tunaninka ina gane cewa wallahi ina so wallahi kara
Mala Abubakar, Mala Abubakar ina so tambaye ka dan Allah. Daura yana Abuja ne. Ina so tambaye Daura. Daura yana Abuja. Daura yana Kaduna.
Da wani ada. Daura ta ce.
To in dai Daura kuma shi dan mutumin Daura ne. Me yasa wannan jirgi ba za ka sa ya sado ya sado ko ya sado duk jihar duk jihar da ke arewa me ya saba ka da jiragen nan sun sado ba ya kasanta wurin kai bari mu yana duk siyasa ake yi barin jiya ma ainihin abin da kai karan kanka dan jarida ba ka sani ba Buhari abin yana gyara ma kansa gado ne Buhari na gyara ma kansa abin da zai amfanin daga shi da iyalinsa da yan uwan wanda ya zaba ba yi da wani niyya bai da wani niyya ne ta samu Najeriya su ba wani da Najeriya wallahi tallahi ko ku ci ko ku yarda a sana ta da dunya ta hannun ne sai a faɗan da sake wata arewa ne ni kuma shawarar da take kaso mutane na mutane na matasan arewaci ne mutane ba sai mace jira an yi mana ba ba sai mun kira masa da wallahi da aka tare sai mun yi wajen Allah sai mun da hannun da ke ka gani sai sa nake ce ma jama'a in kun san abin da za ku yi in kun san abin da za ku yi ku tsaya kan bakan ku cewa kasan nan ya dare mu ba da sai yan kudancin nan sun ce kasan nan ya dare sai dare ba mu ma muna da yanci za mu suka ce za mu saurari su a gaba da wani su za su ce wai kasar kan ya dare sannan ya dare to wannan samu saboda kuɗin da suke samu ba za su ce bayar da su ba kuɗin da suke kokarin su samu kai karan kanka ba za ku taɓa samu ba za kuma ka ce ba su ba sai sa suke so barka kan ki ta daukin nan suna ci suna sa ta ko abu ka ga irin barkoci da mutanen mu ke ta sai da tsoron haka amma talauci na gudun da ya muna da cututtukan da mutane kama a kusa muna da cututtukan da hadiko kwalara ne kan dai da farkon ambatawa da garin harsun ce ba sai kare ba idan na fara ambato cututtukan da ke dabaibaye ta da ke dabaibaye ta a arewa muna samun kuɗi daga ƙasashen waje suna cike a ramzana su wannan suke ma a ramzana da kuɗin nan a mutanen mu dan su farmu da dangin talar muna ta fama da talar mutane an ba na mutuwa kullum in ka je makabarta sai ka ana zuwa za ka yi ta daga asibiti da mutanen mu suna suka da wanda za mu tana mata hayar wajen wanda abubuwan na faruwa project ce mun tashi in muka tashi wallahi ina ga mu alƙannan masu kiyar an fara kan alƙanna abin Allah ya kama shi ba ya ce ba ko mu da arewa da ya san cewar cikin musulmi ne mai tsoron Allah saboda haka ƴan mutane mutanen mu na mutanen mu matasan arewa ina so in shawara cewa kun san da ya ce maka wai wannan abin da muke faɗa ba gaskiya ba da ke ce ne ka saba yi mana da muka kana haka ka nuna miki hanyar ne a sai akwai ko ko ke ta asibiti dan ka san cikin da ake ka samu wani mahalukin da zai fito ya ce maka eh wannan wannan kitabiyan na bakalta ne na kaza kaza ne in dai ya tsara ayyuka ka zama miki ka zama miki bawa tun da ake ce ka wani ka fito yana nuna maka mu mu farfakan da ne muna neman mu kawo raman kai arewa ku kariya ne in wanda ya fito ya ce yana son abin da zai sa arewa ta tare kansu ba wallahi maka kariya yake da ke baka kamar Najeriya su zama da ɗanyawar Afghanistan. Don ba su ba mu ba ko da Najeriya wallahi ke ta gani tarihin mu muna ci muna kuciya. Muna kuma hankali da kwanci. Amma kan mu kawai da kawai za mu zama ɗan Najeriya. Muka fara ganin bala'i iri. Haka kakannin mu su duniya. wa'annan dai da suka fita kasashen waje suka ce su akwai ilimi kamar an rufai da sauransu yau ka ga ɗin kuɗi da kukan kuɗi ake ce ɗan rufai ya tashi a ctn a kasa yau ka zo ka ci kuɗin da aka ce wai baban gida saboda allah dan arewa ne shi ma yau ka zo ka ga kuɗin ce da mutanen mu taimakan su kai ko tayayya na siyasa nan ba ku da juna ma muku me ya kawo mun bar hanyar Allah mun bar hanyar Allah mun bar hanyar Allah ke sa yau muka kama tasa saboda aka jama'a ba abin da zan iya kiya muku inda yana kan kafan ku kasan nan da aka ce zai tare tare kuma ta mutu ba ta da baya kuma ba ta zo da fata mu ba ka san da zaran ka ce ne ka ga an jefo maka an turo maka sojoji ko a zubo su a Kano ko a zubo su Kaduna a tsoron kan da kai to yanzu wallahi to ya waye yanzu mun tashi ba za mu kare yadda wani wani ya amfani da harsashi ya ba mu tsoro ba sai ina tsaya kan kafa na jama'a ku tsaya kan kafan ku cewar kasan nan ta dare kuma in Allah kasan nan zai tare kafin ba ta kawai bai mun kada sai mun sai mun karan kan mu za mu tayar da wannan da wannan bala'i ta sanya dare ta samu kira wai san dare ko a zo a zo a rasa ba kudanci su kwace komai a dare mu karan kan mu kwaci na mu fara gaba ba mu san Najeriya saboda haka iyaka na kenan to malam shafi malam malam Abubakar bismillah
na gode a malam fatima allah ke osama muna tabarta cewa a ƙarshen magana muke a ciki da ƙarshe magana na roƙo kowa da kowa muna roƙo iyayen muna roƙo da babban da karamin su taso su ko su ci maganin a cikin wannan jam rediyo na gaskiya
muna da wannan radio jihar na gaskiya a cikin jos wannan jihar radio gaskiya a cikin nasarawa wannan jihar radio gaskiya a cikin jos ana cikin abuja muna tabbatar cewa wani lokaci inda ba shi da nisa don mu samu wannan radio jan gaskiya na gaskiya a cikin maiduguri muna tabbarta da yama kowa da kowa junin gaskiya abin da yake faruwa lokacin ya zo mu taso saboda sun riga sun marka da mu su lallace mu sun samu a cikin a cikin zurfi da ya yi kamata mu ce wannan abin ya isa kuma ina ce musu Allah ya isa za mu taso mu za mu zama murna gidanmu inda Allah ya riga ya ba mu salamu alaikum jama'a sunana sam abubakar ina gaisuwa wannan malam da ya ba mu gaskiya ba mu gaskiya ya tabarta ya ba mu maganan gaskiya ya taso da mu sunansa malam shakima a cikin jama'a gaskiya malam shakima Allah ki kar Allah kyauta ma Assalamu alaikum jama'a muna kawo karshen magana a cikin wannan radio can na sarawa salamu alaikum
ko da kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ya ya kasa an ciki don ya ta adam ya gane halin babu ne ta girki ne Ewan, ina da ita lauci. Ka san zuciya ta anan yin gane hali. Hauka fada mai yin gane hali. Wajen ran mutum ya ke da dama, wajen ran mutum ka ya kyau da dama, wajen ran mutum ka ya ga ke muna nama, wajen ran mutum shi ya ke muna nama. Dan mutum mai wuyan gane hali. Hauka fada mai wuyan gane Ubangida da ne da gane. Sun ala mai lura da ana hani. In an yi rana itai an yi rana, in an yi sanyi itai an yi sanyi, in an yi ruwa itai an yi ruwa. Allah na adam da yake gane ne sun yi kawai don rai ke iya mai. Ababil adam mai yin gane hani. Ababil adam. waɗannan mutum sun yi waɗannan mutum kai kake nuna na waɗannan mutum sun yi kai mata ma waɗannan mutum kai kake taimakawa waɗannan mutum kai kake taimakawa waɗannan mutum sun yi kai zama waɗannan mutum kai kake zamai Allah ne adam ne shi ne kawai don ba zai ke iya sannan ɗan adam wuyan ga hali ɗan adam wuyan ga hali wannan ita ta daidai ta ji wannan ita ta daidai sha'anu wanda ɗan kan gida ne sha'anun wanda ɗan kan gida ne Mutum bai da gadon ga wannan Allah amma ina da yadda gadon ba ka sha. Allah karimu karimu rahimu idan dare dan na iya rana ai dan adam. Gane hali ko mai wuyan gane hali.